إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam muhammad abdurrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga sha ɗai ga watan da thani hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga biyu ga watan sha biyu miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin babu sahawi inda malam yake yi mana bayani idan mutum ya yi mantuwa ko ya rage ya yi ƙari a cikin sallah menene za a yi domin wannan sallar tashi ta gyaru wannan shine darasinmu na sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka malam yake cewa wa idza sahal ma'mumu auna asa wa idza saha عن السجود أو زوهم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل أقد الركوع قبل أقد الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود إلا أن يكون شاكا fin ruku'i aw sujudi mala yake cewa wa in saha an sujudi mutumin da ya mantuwa yammance sujuda mutumin da ya mantuwa yammance sujuda aw zuhima koko aka samu cunkoso aw na'asa koko yi attishaha koko wani abu ya sayabbar sujuda hatta qama al-imamu ila rak'atin ukhra har sai laliman ya tashi zuwa raka'a ta gaba aidan zuwa raka'a ta gaba wa haisu qadar raka'a wa in saha an sujudi malace idan mutun yayi mantuwa akan sujuda aw zuhima ko aka samu cinkoso aw na'asa ko yayi attishaha hatta qama al-imamu ila raka'atin ukhra har sai da liman ya tashi tsaye domin ya zo da raka'a da wata raka'a sajada in qami'a fi idrakil imami qabla aqdir ruku'i mala ya ce idan mutum ya ga cewa sajada in tami a fi idrakil imami kabla aqdar ruku'i zai yi sujuda idan ya ga cewa zai iya tardo liman kamun liman ya yi ruku'i na wannan raka'ar da ya tashi idan kuma ya ga cewa ba zai iya tardo liman ba liman zai iya wuce shi wa illa tarakahu zai bar liman ne wa tabi al-imama wa illa tarakahu zai bar wannan sujudan ne wa tabi al-imama zai bi limamin shi wa qadara rak'atan ukhra sai yazo da wata raka'a ta daban wa haisu qadar rak'ata fala sujuda alai malace idan kuma yazo da raka'a to babu wata sujuda da zai yi ta qabli ko ta ba'di illa an yakuna shakkan fil ruku'i aw sujud sai in ya kasance yana mai shakku ne a cikin wannan ruku'in ko yana a cikin mai shakku ne a cikin wannan sujudar tashi amma idan dai baya da shakku akan wannan sujudar tashi ko baya da shakku akan wannan ruku'in da yammanta to ba zai zo da sujudan kabla ba ko ya zo da sujudan ba abdi abinda malam yake nufi anan duk mutumin da wani abu ya hana shi ya samu sujuda ko cunkoso ko wata haraka ko ko wani attishewa ya hana shi ya samu wannan ruku'in to wannan mutumin bai fita daga abu bi abu na farko shine cewa in ya ga cewa zai iya tashi ya zo da wannan zai iya tashi ya zo da wannan sujudan wanda ya manta kamun liman ya yi ruku'i na raka'an da ya tashi to zai iya yin wannan sujudan sai ya tardo liman sai a ci gaba da karatu sai a ci gaba da sallah idan kuma ya ga cewa kamun ya yi wannan sujuda ya tashi ya bi liman liman zai iya yin ruku'i har ya tashi kuma ya rasa wata raka'a to sai ya bar wannan ba tare da ya bi liman ba ba tare da ya yi wannan sujuda ba sai ya bi limamin shi idan limamin shi ya yi da sallah sai ya zo da wata raka'a ta daban idan ya zo da raka'a ta daban kuma ba zai yi sujuda ba inda yana da yaƙinin cewa ga abin da aka bar shi akan shi inda yana da yaƙinin cewa a sujuda ce aka bar shi to wannan ba zai zo da sujuda na ƙabli ba ko ba'adi amma idan ya kasance yana shakku ne idan ya mutum ya kasance yana shakku ne akan wannan rukuyin ko akan wannan sujuda ne to wannan mutum zai zo da sujuda ne na ba'adi amma idan ya kasance mutum yana da yaƙini to wannan mutumin ba zai zo da komai ba malai ke cewa man ja'atuhu aqrabu wa man ja'atuhu aqrabun aw hayyatun faqatalaha fala shay'a alayhi illa an yatula fi'luhu aw yastadbira al-qiblata fa innahu yaqta malai ke cewa man ja'atuhu aqrabun duk mutumin da yake sallah sai kunama ta zo masa aw hayyatun ko maciji ko wani abun da ya kama da haka faƙata laha sai ya kashe wannan macijin ko wannan kunamin malace falashe ya alai ba zai zo da wata sujuda ba ta ƙabli ko ta ba'adi illa an ya tula fi'iluhu sai dai in mutum ya yi aiki da yawa ne a wajen kashe macijin ko a wajen kashe kunamar au ya stadbir alƙibla ko ko ya bar alƙibla ne wajen kashe wannan fa innahu yaqta malace idan mutum ya yi aiki mai yawa ko ko ya bar alƙibla to wannan sai ya yanke wannan sallai domin idan an bar alƙibla ko an yi aiki mai yawa sallah ta lalace wannan kuma hadisi ne akan wannan mas'ala hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa uqtulu al-aswadain fi salati al-hayya wal aqrab manzo Allah yake cewa idan mutum yana sallah sai ya ga abin da zai cutar da shi ko kunama ko maciji ko wani abin da ya kama da haka to wannan mutum zai kashe shi ya ci gaba da sallar shi kashin kuma idan bai wuce bugu biyu ba ka buge shi bugu ɗaya ka buge shi bugu biyu ba tare da kabar alƙibla ba wannan sai ka zo ka ci gaba da sallar ka malamai suka ce idan kuma abin cutarwan ba kusa yake da kai ba kana tsinkayen shi to ba a baka damar ka ci gaba da sallah ba saboda zai iya ma zamba cikin aminci zai iya sai kayi rukuyi ko kayi sujuda ya tardo ka ba tare da kafar gaba a za ka kashe za ka tsaye da wannan sallar ka je ka kashe shi idan ka kashe shi sai ka dawo ka sake sallar ka ka sake daga baya amma ba a raba cewa mutum yana ganin abin da zai cutar da shi ya ci gaba da sallah har wannan abun ya zo ya cutar da shi mala yake cewa man shakka a huwa fil witri aw fi thaniyati shafa'i ja'alaha thaniyata shafi wa sajada ba'da as-salami thumma awtara mala yake cewa wa man shakka hal huwa fil wutri aw fi thaniyati shafai mala ce duk mutumin da ya shakku wai shi shin wutri ne yake yi ko ko yana cikin raka'a ta biyu ne a cikin shafa'in shi ja'ala ha thaniyata shafi mala ce sai ya maida shi raka'a ta biyu ta shafa'i wa sajada ba'da salami sai ya zo da sujuda bayan yayi sallama summa autara sai ya zo da wutrin shi mutum ne yake sallah yake sallah ta dare yake shafa'i da wutiri mun sani cewa wannan raka'a biyu ne to mutum yana zamne a zaman tahiyar shi na farko sai yake shakku shin wai wannan zaman tahiyar na wutiri ne nake yi koko na shafa'i ne nake koko na raka'a na biyu ne na shafa'i nake malai ce sai ya yi bina'in shi akan cewa raka'a ne na biyu yake yi sai ya salamce idan ya salamce sai ya zo da sujuda na ba'adi sannan sai ya tashi ya zo da wutirin shi a nan malamai suna kawo wata matsala a ƙarƙashin wannan maganar da malam ya yi mutumin da bai sani ba shin zaman shi da yake yi na zaman tahiya yana yin shi ne a shafa'i koko yana yin a wuciri ne misali mutum ne ya zamna domin ya yi zama na tahiya shi kuma yana sallah ta shafa'i da wuciri to sai bai sani ba wannan zaman da yake ya yi shakku wannan zaman da yake yi shin na zaman shafa'i ne na raka'a ta biyu koko na zaman wuciri ne yake malamai suka ce sai ya yi sallama idan ya yi sallama sai ya zo da sujuda bayan ya yi wannan sallama sai ya zo da wannan wucin saboda bai san ba cewa zaman da yake yi na raka'a ta biyu ne na shafa'i koko na raka'a ta uku ne na wutiri idan mutum yana zamne sai ya manta ya samu shakkun cewa shin wai wannan zaman na raka'a ta biyu ne koko na raka'a ta uku ne za ya yi bina'in shi akan raka'a ce ta biyu sai ya yi sallama idan ya yi sallama ya zo da sujuda guda biyu sannan sai ya tashi ya zo da wannan wucirin nasa mala yake cewa wa man takallama baina shaf'i wal witri sahiyan fala shay'a alaihi fa in kana amidan kuriha wala shay'a alaihi mala ce wa man takallama duk mutumin da ya magana baina shaf'i wal watri alhali shi kuma yana zaman shi na hutu tsakanin shafa'i da wutiri sahiyan yana mai mantuwa fala shay'a alaihi wannan babu komai a kansa fa in kana amidan in ya kasance da gangan ne kuriha an kyamaci wannan wala shay'a alaihi kuma babu komai a kansa ba zai zo da sujuda na ba'd ba kuma ba zai zo da sujuda na qabl ba mutumin da yake sallah ta shafa'i da wutiri an so a gare shi a lokacin da yake zamnawa domin ya salamce da ya raka'a biyu da ya salamce to an so gare shi kada ya yi wani dimi ko ya yi wani abu sai dai in ya kasance ya yi da wannan shafa'in da wucirin amma idan mutum ya yi magana kuma yana mimanta babu komai a kan shi idan mutum ya yi magana kuma da gangan abu ne an kyamanta amma babu komai kuma ba zai zo da sujuda na kabila ba zai zo da sujuda na ba'adi ba abinda malam yake so ya nuna maka cewa ba a san mutum ya zanki yin dogon surutu tsakanin shafa'i da wuce ma wasu malaman sun ce ko da mutum ya biya bukatar shi tsakanin shafa'i da wuce wannan babu matsala saboda an samo daga an samo daga ibnu umar dalla ta kara tabbata a gare shi idan ana sallah liman yayi raka'a biyu ya salamce yana cewa ya hulam arhillana yana cewa ya kai wannan da dan dan da ka tashi ka da cika mana wannan sallai sun makama fa'autar bi raka'atin sai ya tashi ya zo da irin wannan raka'a guda haka kuma an rawaito daga ɗan gidan umar da dala ta ƙara tabbata a gare shi kana ya amuru bi hajjatihi fi raka'ataini qabla al-witr idan aka zamna aka yi shafa'i kamun a tashi ayi wutiri idan yana da wata bukata yana kira yara ko masu mushi hidima ya ce aje ayi kaza aje ayi kaza tukwana sai ya tashi ya zo da wutiri abinda malam yake so ya nuna ma a nan a lokacin da mutum yake munajati da ubangijin shi babu lokacin da ya kamata a ce mutum ya sufanta da ladubba masu kyau kamar lokacin da yake ibada yake sallah shi yasa malam yake ganin abu ne wanda yana da karhanci akwai ki a ciki mutumin da zai zanki wasa tsakanin shafa'in shi da wutirin shi wannan kuma idan ka lura a masallatai ya kusan haka muke a lokacin da ake shafa'i liman ya salamce sallar dare ko sallar tarawi aka ga cewa mutane suna ta sha'aninsu kamar ba sallah ake wato wannan abu ne wanda mala yake so ya nuni a kan shi cewa makruhi ne mala yake cewa wal masbuqu in adraka ma'al imami aqalla min rak'atin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan fa in sajada ma'ahu batala salatu mala ce wal masbuqu wanda aka rige wanda yazo ya tarda liman ya rige shi ta da sallah in adraka ma'al imami aqalla min rak'atin idan abun da ya samu tare da liman bai kai raka'a guda ba fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan ba zai yi sujuda ba tare da wannan limamin na qablu ko na ba'di fa in sajada batala salatuhu mala ce idan mutun yayi sujuda sallar shi ta lalace misali mutun ne yazo ya tardo liman ya kabarta sallah bayan cewa liman ya yi raka a uku mukaddara cewa sallah ce ta azahar ya yi raka a uku ya tashi ya yi ruku'i sai ka tardo shi yana yin sujuda na biyu na ƙarshe kina wannan kaka ka samu abin da bai kai raka'a ba to abin da bai kai raka'a ba idan wannan limamin an tambaye shi sujudan qabli ko sujudan ba'd kai ba za ka yi su ba a lokacin da liman zai salamce domin ya zo da ƙablin shi sai ka tashi domin ya zo da ƙablin shi sai ka tashi idan ya salamce domin ya zo da ba'adin shi ba za ka bi shi a yi wannan ba'adin ba sai ka tashi ka ci gaba da sallaka mala ce fa in sajada ma'ahu batsalar salatu idan ya yi sujudan ƙablu ko ba'adi tare da wannan limamin bayan cewa kai baka samu cikakken raka'a tare da shi ba mala ce batsalar salatu sallashi ta lalace wannan shine abin da mala yake akan shi amma da yawa daga cikin malaman malikiya kamar ibn al-qasim da sauransu dukkaninsu sun ta cewa sallar shi bata lalace ba dan yayin sujuda na qabli tare da liman cewa bai tardo bai samu raka'a ba ko yayin sujuda na ba'adi tare da shi amma abinda imam malik ya tafi akan shi shine zai yi sujuda idan ya kasance sujuda ce ta bayan an yi sallama idan ya kasance sujuda ce ta ba'adi to wannan sai kai sujuda da shi amma idan sujuda ce ta qabli zaɓin Imam Malik mutum ba zai yi wannan ba an gane ko ma dai mutum ya kasance a cikin takaɗansa idan sujuda ne na ƙabli ka bar liman ya yi kayan shi idan sujuda ne na ba'adi za ka iya bin shi kuma sallaka tana nan duk da cewa ibn al-qasim da al-imam ibn malik sun tayi akan cewa ko da ka yi ƙablin ko da ka yi ba'adin sallan mutum tana nan an gane ko malik yau cewa in adraka rak'atan kamilatan aw aksara sajada ma'ahul qabliyya وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عاملا بطل صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام ما لا يكتوى وإن أدرك ركعة كاملة almasbuku kenan wanda ya zo ya tardo liman ya rige ya tada sallah ya rige shi tada sallah wa in adraka rak'atan kamila idan ka samu idan ya samu raka'a guda cikakkiya misali sallah ce ta azhar sai ka samu raka'an ƙarshe ko sallah ce ta asuba sai ka samu raka'a guda da ruku'inta da sujudanta guda biyu aw aksara sajada ma'ahul qabli ko ko ka tardo shi yayi raka'a biyu sai aka yi raka'a biyu tare da kai mala ce sajada ma'ahul qabliya idan wannan limamin an tambayo shi sujuda na qabli to sajada ma'ahul qabliya zaka bi wannan limamin ne ku yi sujuda na qabli saboda ka samu raka'a ɗaya ko ka samu raka'a bi wa akharal ba'diyya amma idan sujudan da aka tambayo liman sujuda ne na ba'di shi kuma wannan zaka jinkirta shi hatta yutimma salatahu sai lokacin da ka da sallah fa yasjuda ba'da salamihi sai mutun ya zo da sujudan shi bayan shi yayi sallaman shi fa in sajada ma'al imami amida idan yayi sujuda tara da liman ya yi sujudan ƙabli tare da liman amidan yana mai da gangan malace ba ta salatu sallar shi ta lalace wa in kana sahiyan in kuma mancewa kai aka yi sujudan na ƙabli tare da kai sajada ba da salamu sai ka zo da sujuda ba da salamin bayan mutum ya salamce abinda mala yake sai kwatanta mana a nan duk mutumin da ya samu abinda ya kai raka'a ɗaya ko mutum ya samu abinda ya kai raka'a biyu ko mutum ya samu abinda ya kai raka'a uku tare da liman to idan wannan limamin an tambayo shi sujuda na ƙabli to za ka bi shi ku sujudan ƙabli ne idan kuma wannan limamin an tambayo sujudan ba'adi ba za ka bi shi ba lokacin da zai yi ba'adin shi kai sai ka tashi ka ci ko sallarka idan ka salamce sai ka zo da ba'adinka daga baya idan kuma ƙabli ce za ka bi shi ku yi tare da shi shi ne mala yake cewa idan mutum ya kasance ya zo da wannan ƙablin tare da liman kuma yana mai da gangam to wannan mutumin sallar shi ta lalace amma idan mantuwa ce yayi to wannan mutumin zai zo da sujuda ne da salami sai ya zo kamar mutumin da ya ƙari a cikin sallar shi malam yana cewa batsalar salatu malam yana dan kausasa halshi yace sallar shi ta lalace saboda ya zabarar da kai cewa ka tashi koyi addininka komi muna da lokacin shi amma banda lokacin addini muna lokacin kuɗi muna da lokacin neman kuɗi muna lokacin komai a rayuwa muna lokacin mu zamna mu yi fada muna da lokacin mu zamna mu yi lido muna lokacin mu bata awa uku awa hudu awa biyar a kallon fina-finai ko wani abu amma lokacin da za mu bada minti talatin minti goma domin a koya mana addinin wannan bamu da shi to wannan shi yasa mana yake kaushe shi harshen shi domin mai imani ya shiga tattayin shi mala yake cewa in ka fa in sajada ma al imami idan ya sujuda aka tare da imami batalas salatu wannan sallar ta lalace wa in kana sahiyan sajada ba'da salami idan ya kasance kuma idan ya kasance yana mai mantuwa ne to zai zo da sallah zai zo da sujuda ba'da salami bayan yayi sallama mala yake cewa wa idza sahal masbuqu ba'da salami al imami fa huwa kal musalli wahdahu mala ce wa idza sahal masbuqu idan yayi mantuwa almasbuk wanda ya riga tardo liman ya fara sallah ba'da salamin imami bayan cewa wannan limamin ya salamce sallar shi fa huwa kal musalli wahdahu to wannan mutuma kamar mai yin sallah ne shi kadai abinda malam yake nufi ana ka tardo liman yayi raka'a daya ko liman yayi raka'a biyu bayan limamin ka ya salamce ka tashi ka ci wannan raka'an naka ko ka tashi ka ci wannan raka'an naka guda biyu sai kai mantuwa a cikin wannan raka'o'in da zaka maido to liman bai ɗauke ma wannan rabkanuwar ba sabanin wanda ya samu sallah duka wanda aka fara sallah da shi shi idan yayi mantuwa liman ya ɗauke masa ba zai zo da qabli ba ko ya zo da ba'adi amma wanda kuma shi bai zo da wanda bai samu dukan sallah ba to liman ba zai doke masa wannan mantuwar tasa ba mala yake cewa idza tarattaba alal masbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa idza tarattaba alal masbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabli ajza'ahu al-qabli mala yake cewa wa idza tarattaba alal masbuq idan ya hadu abu biyu suka hadu alal masbuq akan wanda liman ya rige shi ta da sallah ba'diyun min jihati imamihi limamin ka ya bar masu juda na ba'ad wanda zaka zo da shi bayan kai sallama wa qabliyun min jihati nafsi kuma shi ma yayi rage a cikin sallah wanda zai zo da sujudan qabli bala ce azza'ahul qabli wannan sujudan na qabli ya ishe shi misali limamin ka ana bin ya sujuda na ba'ad ai ba za ka ba za ka yi ba'ad tare da shi ba kai sai ka yi da sallah sai ka zo da ba'adinka wannan bashin ba'adin ne liman ya bar maka ko kai kuma ka tashi kuma ka ci ko sauran abin da aka tambayo ka sai kai ragi za ka yi sujudan qabli ne kenan abu bi sun hadu a kanka to malam yace shine malam yake cewa ajza'ul qabli sai ya zo da sujuda na qabli ya shafa ma ba'adin lafiya an gane ko malam yake cewa man nasiyar ruku'a wata zakarahu fi sujudi raja'a qa'iman wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min alqira'ati thumma yarka'a wa yasjuda ba'da salam malaka cewa man nasiya ruku'a duk mutumin da ya manta ruku'i wata zakarahu fi sujudi sai ya tuna wannan ruku'in alhali shi kuma ya rige yayi sujuda raja'a qa'iman malace sai ka tashi ka koma tsaye wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'a kuma an so a gare shi dan karanta aya ɗaya ko aya bi summa yarka sai ya zo da wannan ruku'in wa yasjuda ba'da salamu sai ya zo da sujuda bayan sallama mutum ne yana sallah sai ya manta ruku'i kawai ya tafi kai tsaye ya sujuda to bayan yana sujuda sai ya tuno cewa a'a ban yi ruku'i ba to za ya tashi ya tashi tsaye idan ya tashi tsaye an so a gare shi ya zo da aya ɗaya ko aya biyu sai ya zo da wannan ruku'in idan ya zo da wannan ruku'in sannan sai ya ci gaba da sallah idan ya salamce sai ya zo da sujuda na ba'ati an gane ko amma idan da yana cikin sujuda sai ya miƙe bai ƙara karanta wata aya ɗaya ko aya biyu ba sai ya yi sujuda wannan ma sujudan shi ta yi sallar shi ta yi amma yustahabbu an so dai mutum ya karanta aya ɗaya ko aya biyu saboda shi a ƙa'ida na ruku'i ana yin shi ne bayan an ƙare karanta wani abu daga cikin surori don mutum ya cika sallar sai ya samu falalar shi a cike da mutum zai iya zuwa da wata aya ɗaya ko aya biyu kamun kamun ya yi wannan ruku'in nashi an gane ko malaki cewa man nasiya sajadatan wahida wata zakkaraha ba'da qiyamihi raja'a wa man nasiya sajadatan wahidatan malace duk mutumin da ya manta wa man nasiya sajadatan wahida wa tazakkaraha ba'da qiyamihi raja'a jalisan wa sajadaha illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam fala yu'idu al-julusa wa man nasiya sajadatayn kharra sajidan wa lam yajlis wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da as-salam malaikatu wa man nasiya sajadatan wahida duk mutumin da ya manta sujuda kwara daya wa tazakkaraha ba'da qiyamihi sai ya tuno wannan sujudan bayan ya rige ya yi tsaye raja a jalisan sai ya dawo sai ya yi zamne wasa jadaha sai ya zo da wannan sujudan illa an ya kuna ƙarjalasa ƙablar ƙiyamin falayu idul julusa sai dai in ya kasance wannan mutumin ya zauna kamun ya tashi tsaye to ba zai ƙara maimaita wannan zaman ba wa man nasiya sajadatayn malatu duk mutumin da ya manta sujuda guda bi kharra sajidan to kai tsaye zai yi sujuda ne walam yajlis ba sai yayi zama ba wa yasjudu fi jami'i dalika ba'da salam sai yazo da sujuda na ba'adi idan ya kasance sujuda ɗaya ce yammanta kuma yazo da sujuda na ba'adi idan ya kasance sujuda biyu ne yammanta abinda mala yake nufi ana mala yake cewa duk mutumin da yammance sajada guda ɗaya sai bayan ya miƙe tsaye sai ya tunato cewa ya mance wannan sajada to zai dawo sai ya zauna idan ya dawo sai ya zauna sai ya zo da wannan sajadar guda biyu wani idan ya zo sujuda ta biyu yana zamnawa kamun ya miƙe tsaye wani kuma wannan ana ce mai aljulusu bayanar sajadatain zama tsakanin a sujuda guda biyu wannan wajibi ne shi yasa mala yake ma nuni da shi ana idan man sun yi manta su juda guda sai bayan ya miƙe tsayattuno da ita to sai ya dawo sai ya zamna sai ya zo da wannan sujudan guda bi kowace sujuda idan yayi ya zamna tukwana sai ya zo da ƴan uwarta an gane ko amma idan ya kasance ya zauna ya yi zaman na bayanar sajadatai na tsakanin sujuda guda biyu sujudan ce bai zo da ita ba maimakon ya zo da ita sai ya miƙe to wannan idan ya dawo ba sai ya sake wannan zaman batun da a can ya yi shi mun gane ko mala ya ce wa manna sai sajadatain idan mutum ya manta sujuda guda biyu ko harra sajidan shi wannan da ya dawo ba sai ya zauna ba tun da biyu yan manta yana dawowa ba wani zama da zai kawai zai yi su ne harra sajidan zai yi su ne yana mai sujuda a kai tsaye walam yajlis ba zai zamna ba wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salam malaci wannan mutumin sai ya zo da sujuda ta ba'adi idan ya kasance sujuda daya ce yammanta sannan ya zo da sujuda na ba'adi idan ya kasance sujuda biyu ce sujuda biyu ce yammanta saboda manta sujuda daya ragi ne haka kuma manta sujuda biyu ma ragi ne shi yasa malaika cewa wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salam abinda malaika so ya kwadaitar da kai anan ko da ka manta sujuda ɗaya zama wanda ake yi tsakanin na sujuda da sujuda wannan dole sai ka zo da shi idan ya kasance sujuda ɗaya ne amma idan ya kasance sujuda biyu ne idan ka dawo ba sai ka yi wannan zaman ba kawai za ka zo da wa'annan sujudan ne guda biyu mala yake cewa in ta zakara sujuda ba da rafi ra'asihi min raka'atin lati taliha tamada ala salatihi wa lam yarji wa algha raka'at as-sahwi wa zada raka'atan fi mawdi'iha baniyan وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا مالك جاوى إن تذكر السجود إذا متن يمن تسجود كو ركني وأن دقتك ركنا سلا بعد رفع رأسه bayan cewa ya rige ya dago kanshi minar raka'atin lati taliha daga raka'an da take bin wannan raka'an wanda ya mance su juda a ciki to tamada ala salatihi wa lam yarji zai ci gaba da sallar shi ne ba tare da ya dawo ba yana yana sallah sai ya mance su juda guda yanzu bayan ya tashi zai zo da ya zo da raka'a bayan ya dago kanshi daga ruku'i to ba zai dawo ba ya ce sai ya koma yayi wancan sujuda idan dai ka rige ka dago da garkubi to sai ka ci gaba da sallarka malar ce tamada idan dai an mance su juda kuma an tashi an za a zuwa da wata raka'a har an zo da ruku'inta an tashi daga ruku'inta to ba za a ce a dawo ba a yi wancan sujudan kawai za ka ci gaba malar ce tamada sai ya ci gaba ala salati da sallar shi wa lam yarji ba zai dawo ba domin yayi wannan sujudan wa algara ka atas sahawi amma wannan raka'an wanda kai sahau kammance sujuda ko kammance ruku a ciki sai ka yi ilga'in shi sai ka goge shi a cikin kanka an gane ko sai ka goge wannan raka'a wa zada raka'atan fi mawdi'iha baniyan sai ka sake wannan raka'a wadda kai mance sujuda a cikin tabaniyan kana mai yin gini akan haka ba tare da kama wani shawara ba kawai da kai da zuciyarka sai ka yi ilga'in ka goge waccan raka'a wadda ka manta sujuda a ciki sai ka zo da wata raka'a bayanta malaika cewa wa zada raka'atan fi mawdi'iha baniyan wa sajada qabla as-salam malace sai yayi sujuda na qabli kamin ya salamce sallah in kanat min al-ulayni wa tadhakkara ba'da aqdi as-salisa zai zo da sujuda na qabli ne idan ya kasance wannan mantuwan da yayi na sujuda yana daga cikin raka'o'i guda biyu idan sallah ce ta azhar ko sallah ce ta la'asar ko sallah ce ta lishai ko sallah ce ta magariba kamance sujuda ko a raka'a ta ɗaya ko a raka'a ta biyu bayan ka tashi ka zo da ruku'i na raka'a ta uku sai ka tuno cewa baka yi sujuda ba malar ce to kawai ka ci gaba da sallah amma waccan raka'a wadda kammance sujuda a ciki idan ta kasance tana cikin raka'o'i biyu na farko malace sai ka zo da sujuda ba'da salami bayan cewa ka qabla salami kamar mutun ya salamce sallah wa ba'da salami malace zaka zo da sujuda bayan ka salamce sallah in lam takun min al-ulayayn idan ya kasance raka'an da kammance sujuda a cikin ta bata kasance ba cikin cikin raka'o'i guda biyu misali a ce cikin raka'a na uku ne kamance sujuda to za ka zo da sujudan ba'adi ne bayan cewa ka salamce sallarka wa ba'da salami zai zo da sujuda bayan yayi sallama in lam takun min al-ulayani idan sujudan da yammance ko raka'an da yammance sujuda a ciki ba ta cikin raka'o'i guda biyu na farko auka na minhuma koko cikin ɗayansu ne ta farko ce ko ta bi wata dakara abla aqdis salisa sai ya tuno amma kamun ya taso daga ruku'i na na raka'ashi ta uku an gane ko malaikai cewa ba'da salami yaushe ne mutum zai sujuda bayan sallama malaikai cewa in lam takun min al-ulayayn sai ya kasance abinda kammance da shi ba daga cikin raka'o'i guda biyu ne na farko ba aw kanat minhuma koko daga cikin su ne wata zakkara qabla aqdi salisa amma ka tuno kamun mutun yazo da ruku'i na raka'a ta uku li'anna surata wal julusa lam yafuta malaki cewa saboda qira'an suran da zaman lam yafuta bai wuce mutum ba mun gane ko yana da sarkakiya ko malaki cewa man sallama shakkan fi kamali salatihi wa man sallama shakkan fi kamali salatihi batala salatu malaike cewa duk mutumin da ya sallama shakkan fi salatihi alhali shi kuma yana cikin shakku a cikin sallar shi batala salatihi wannan sallar tashi ta lalace mutum ne yana shakku idan kana shakku a cikin sallah abinda ake so ka yi ka tambaye zuciyarka ta baka cikakka amsa ta baka yaqini misali kana shakku shin wai raka'a biyu ne ko raka'a uku to ka tambaye zuciyarka abinda ta baka tabbacin shi cewa biyu ce kai to sai kai binayi akan biyu idan ta baka tabbacin cewa uku ce kai sai kai binayi akan ukun taka sai ka zo da sujuda qabla salam idan kuma ta baka cewa biyu ce kai sai ka zo da sujuda ba'da salam amma mutum yana shakku ba tare da ya tambaye kanshi ba ya samu yaqini kawai sai ya salamce a cikin wannan shakkun to sallah da shakku ta lalace shine abinda malai yake so yi bayani anan mutumin anan kuma malamai suna kawo hukunci mutumin da ya salamce sallah alhali limamin shi bai salamce sallah to wannan sallar shi tana nan mutum ne ya salamce sallah amma limamin ya bai salamce ba to idan liman ya salamce sai ka salamce tare da liman wannan sallah ta yi an gane ko mala yake cewa sahwu fi salatil qada'i ka sahwu fi salatil ada'i mala yake cewa sahwu mantuwa fi salatil qada'i a cikin sallah wadda ake ram wadda taramko ce ka samu fi salatil ada'i kaman ramko ne a cikin a cikin kaman mantuwa ne fi salatil ada'i a cikin sallah wadda a lokacinta ne ake yin ta abinda malai yake so a nuna ma da sallar da aka tambayo ka da sallar da yanzu ne lokacinta da duk wanda kai mantuwa to hukuncin ta kamal lokacin da kana yin ta ne misali an tambayo ka sallar azhar ta jiya sai ka zo kana yin ta kai mantuwa ba za ka ce tunda sallar azhar ce ta jiya ba kawai dumantuwar da ta zo ma za ka salamce ta haka na a'a duka sallah idan aka samu mantuwa ko aka samu ragi ko ƙari mutum zai zo da abin da yake gyara wannan sallah malaki cewa wasahu fil nafilati kasahu fil faridati illa fi sittati masail sai mu tashi anan idan Allah madaukakin sarki ya tashe mu a wani sati abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته